أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata goma sha nawa ne ko ashirin ne ga watan zulhajj sha nawa sha tara ko ashirin sha tara ga watan zulhajj shekara ta 1435 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine kuma ya dace da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha biyar an sha hudu a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatu wannan tafsiri mai girma da muke yi a cikin wannan sura mai albarka suratul anfali darasi na hudu da yardar Allah in ba ku manta ba mun tsaya ne a aya ta goma sha tara a cikin suratul anfal in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين idan kun nemi buɗi ko kun nemi taimako to lalle kam taimako ya zo muku mun faɗa mun karanta ayar mun fassara cewa abu jahal ne yake faɗa ranar badar lokacin da aka gwabza aka haɗu yana cewa Allahumma aqta'ana lirrahim wa atana bima lam na'rif fa ahinhu alghadata fa huwa fa kana huwa almustafti wa ala nafsihi yana faɗan irin rauni da suke da shi na yanke zumunci da kuma barna dai da suke yi ya kuma nuna gajiyawarsa malamai suka ce kamar yana neman wa kansa ne fatahi wa kanshi malamai wasu kuma suka ce a ana nufin idan kun nemi buɗi to ai buɗin ya zo muku in tastaftihu ai in tantasiru faqad ja'akum al-nasr al-fath an-nasr kenan hakika nasara ta zo muku agaji ya zo muku daga Allah tabaraka wa ta'ala idan ku ko juya baya to juyawanku ba zai wadatar da Allah da komai ba ba zai ƙara Allah da komai ba amma ana muku shaida cewa Allah yana tare da mumine a ko'ina insha Allah duk inda masu imani suke Allah yana tare da su ku duba isar khabbab ibn al-arat Allah ya ƙara masa yarda da yake faɗa riwayar imam al-bukhari khabbab ibn al-arat yake cewa mun kawo kuka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kwance yana kishingide da wata riga da ya fulo da ita a ƙarƙashin inuwar ka'aba khabbab ibn al-arat ne da sabon cewa qad qina min al-mushrikeena shiddatan hakika mun ga mun tsanani daga mushrikai mun ga mun tsanani daga mushrikai sun tsananta mana mun ga mun tsanani mun ga mun tsanani daga mushrikai kitabun tarihi ya nuna za a zo lokacin da musulmi za su gamu da tsanani da musulmai za ku ji waɗannan kafirai sun tsananta wa hamadu sun tsananta wa sahabu su ga wahala har sai da ta kai da sahabban da kan suke lura a nan suna cewa ala ta lana ala ta kuma ala ya rasulullah ala ta stansiru lana ولا شيء فسر تستوجب فقد جاء الفتح يا وزن هذا مراك من أتوابا صلى الله عليه وسلم إن وزن وحال أن تجيم أن تجيم أن تجد وأن تجيم فقد أبو سيد السير وأروف وأروف كل شيء وحالا وذاك نمو من هذا جنس يقول لك أنا Allah ya zauna gindin Ka'aba da fuskarsa ta yi ja ransa ya ɓaci Muhammad
yin jin kai addu'a Allah ya karɓa ba ba za ka roƙa mana Allah Allah ya mana kaza ya mana kaza ba Allah ya ce ku ya ku وقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل ويؤمر له في الأرض cikin mutane da suka gabace ku aka kama mutum guda saboda musulmi a tona rami a tura shi a cikin ramar da ransa tun mai jawo bai min shari sannan a zai da zartu wani jawo ko barasi ne a ɗora wannan zartu a kan kansa wani jawo ko sun wani jawo بفرقتين أو تلوى يجعل نصفين sai a yanka shi a tsara shi guda biyu zarto bai da ake yanka tata aka suke dora shi akan kwakwalwar mutum suna yankawa sai sun raba mutum gida biyu tsaga shi yadda ake tsaga kara haka ake yi musulmi da abubuwa amma abu da zai baka mamaki ba za ce ma ya sai kuma dalin na addinin la wannan abin da za a yi masa baya tauyar da shi baya juyar da shi baya canja shi daga bin addinin Allah ba yi ka bane ba da komai ma ana yi canja shi daga addinin komai ma aka ba shi ko sai ya canja wani manufa rayuwar kama da kake rayuwa yau da gobe kana tafiya baka san ina ka sa gaba ba kana musulmi Allah ya baka musulunci amma Allah ya yi maka gata amma baka da gata baka san ina ka sa gaba ba mutum bai san ina ya fuskanta ba yanzu yanzu sai a canja ma ra'ayi makiyinka mai gaba da kai wanda baya son ka nema yake ga wallanka kullun tabar da kai yake kullun girbe ka yake yi amma yana iya tashinka daga kan manufarka da ledar indomi guda daya saboda baka da manufa wallahi tallahi ni wallahi ko dubu biyu aka bani sai na jefawa ne ka ji awon igiya diga wanda bai ma san ina sa gaban shi ba dubu biyu ko dubu biyu aka bani shi yanzu a dubu biyun nan ya sai da mutuncinsa ya sai da mutuncin al'ummarsa almalayin almumaliyana saboda bai da manufa wato akwai abin tausayi ga dan adam inda yake rayuwa bai da manufa bai da focus bai da future bai da mustaqbal bai determination babu la yadri min aina huwa ولا يدري أين يذهب ولا يدري أين يقف ولا يدري أين يعيش ولا يدري أين يموت هكذا يعيش كالدابة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل dama Allah ya faɗa ce haka suke kamar dabbobi ya ce kai sun mafi dabbobi bata ka tsaya kai tunani al'ummar da suka gabata ba wai ana karanta hadisi ne don aji daɗin tarihi a wucewa tsaya ka ɗabbaka shi da kanka al'ummar da suka gabata akan ɗauki zarto yadda ake yanka katako in baka taba ganin yankan katako ba gobe ta gurin kafinta a sawa mutum a makwarkwadarsa a rinka yankawa kashinsa yana da diddigewa da jini kwakwalwarsa tana fasha tana zubewa amma yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah manzo Allah yana cewa ma yasudduhu zalika an dinillah wannan ba zai canja shi ya hana shi bin addinin Allah ba ka san yaushe annabi ya faɗi wannan hadisin kar ka manta da maganar khabbab bin al-arat yace wa qad laqina min al-mushrikina shiddatan mun gamu da kunci a gurin mushrikai suna cikin kuncin ne fa annabi yace ku yi hakuri ko na kuma mai sauki ne ai kuma ku yi hakuri na ku mai sauki ne amma fa inna ma al-usri inna ma al-usri yusra duk inda aka samu kunci wallahi za a samu faraji duk yadda kai abubuwan nan suna tafiya suna kuntata abubuwa suna kuntata budi ne yake zuwa nan gaba amma wa yake gane wannan sai mai imani mai haƙuri mazala ce wa yumshatu bi amshatil hadidi ما دون لحمه min azamin wa asab ma yasrifu an dini ba ma wannan ba matsaifata ake dauka ta karfe a ta caka wa mutum matsaifata yadda za a caka wa mutum kamar kum da ka sani a caka sai ya shiga naman jikinsa sai a rinka kwarfata ana kwarfata ana yayyaga jikinsa ana faffarkewa amma ya ce wallahi wannan baya hana shi addininsa baya hana shi addini yana da manufa yanzu al'umma ake nema mai manufa al'umma ake nema mai manufa mutum ɗaya ya zo cikin unguwa da gora ya daki duk wanda ya ga dama ya kama hanya ya tsallaka ya tafiya sama wanda zai iya tsare shi wai kowa yana cikin gida yana kwance mutum ɗaya zai zo da bindiga ya tarar da mutum ɗari biyu ɗari uku duk ya feshe su ya tafiyarsa sai zo ana cewa wala ka kashe mutane ba wani mukawama saboda ba manufa duniyar ma dai ana nan ana rayuwa ana cin abinci kawai ana dai cin abinci a tuka a kwashe a ce a tuka a kwace a ce a je a yi kashi a yi aure ana cikin isa yaya amma ba a san ina ma za a tafi ba wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakiba min san'a ila hadramaut wanda Allah ce wallahi wallahi ya jama'a annabi ya yi rantsuwa rantsuwar manzan Allah ba ta tashi a banza ya ce wallahi sai Allah ya cika wannan al'amarin mama na hada din wannan addinin da ake kwarfatarsa ake yagarsa ake cin mutuncinsa ake ta shiri za a halakar da shi za a kifar da shi wai ba a so a ji ɗuriyarsa duk kulle-kullen da ake duk makirce-makircen da ake yi wallahi don a hana addini motsi ne ba wai dan gangan jikin ka bane addinin ka ne wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr wallahi sai Allah ya cika wannan lamari har sai an samu aminci matafiyi zai yi tafiya yana kan abin hawa daga sana'a har zuwa garin hadramaut la yakhsha illa Allah baya jin tsoron kowa sai Allah walakinnakum tastajilun ko walakinnakum ta'jilun gaggawa kawai kuke haka imam bukhari ya rawaito wannan hadisin sahihi ne imam al-baghawi ma ya kawo cikin sharh sunna Allah muke roƙo ya cika mana addinin mu ya ba mu hakuri ya ba mu tunani ya ba mu juriya kuma Allah ya ba mu kai na ce ya ba mu kai ya ba mu jagoranci aina ya ba mu jagoranci na kwarai a ba mutane da suka san su mutane ne waɗanda suka san al'ummarsu ita ce a gaba intasin al'ummarsu jama'arsu da addininsu shine a gaba sama da aljihunsu ba matukar Allah ya jarrabe ka da shugaban da aljihunsa shine a gaba to kai asara shugaban da za a ɗauki kuɗi a je a sayo abin da zai kashe shi ya kashe al'ummarsa kuma a bashi kuɗi a ce kai shiru kar kai magana kuma ya soke kuɗin tunda ya ga alat yanzu wannan shugaba ne ai wannan ba shugaba ba ne za ku yi ku gama wallahi za su zo duk sai sun bi ku sun yayyanka ku gida gida muna nan muna gani in Allah ya sa muna da nisan kwana za mu gani in ba mu da nisan kwana za mu tafi kuma duk za mu haɗu duk tsinan nan da ya zauna dan shi dan arewa ne ana zuba mai kudi account ɗinsa yana ganin zalunci yake magana wallahi tallahi waɗannan mutane sai sun bi ku gida gida sun muku yankan rago za ku ga wulakanci kuma tun yanzu gwanda ku farga ku tsaya ku nemo wa kanku da al'umma ku yanci amma ku zuba ido ku gani duk inda zaka gudu kuma sai an je an same ka an halakar da ita kuma akan halakar da kai kuma baka da wata kasar da zaka je ka rayu ka ji daɗi sama da Najeriya mu ne dai zaka zo ka gina gida a cikin mu kai mana barazana mu mu ga cewa kai wani ne in ka je wata kasar baka baka isa dan shara ba ma so ya kamata mutane su zurfafa tunani san me suke lokaci yayi da ya kamata mu fito mu samarwa da kanmu yanci wallahi zaman kaskanci musulmi bai gaje shi ba jewala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا, يسأ- لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون Allah ya kira ga waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu ya ku wanda kuka yi imani kuka gaskata Allah gaskatawa ta hakika ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a shine Muhammad dan Abdullah wala tawallaw anhu kada ku juya baya la tu'ridu anhu kenan wa antum tasma'un alhali kuna jin qur'ani kuna jin wa'azi ku bi Allah ku bi manzon Allah wala tawallaw anhu kar ku juya wa manzon Allah baya wa antum tasma'un alhali kuna jin qur'ani kuna jin wa'azuzzukan da suke cikin qur'ani abun kunya ne wannan wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un Allah ya wa'azi ya ce kar ku zamanto cikin irin mutanen da suke cewa mun ji ai ta wa'azi a ce a mun ji mun ji wa hum la yasma'una alhalin ba sa ji يقولون بألسنتهم سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون أبكى دي سنة فدا من جد كن أما كما الحالي باسا جي لا يتعذون باسا وأستوا ولا ينتفعون بسماعهم وأذن دا أكي مسو باسا أمفانوا دشي فكأنهم لم يسمعوه kai ka ce ba su ji wa'azin ƙur'anin nan ba kwata-kwata a gama musu karatu a gama musu jawabi amma su tashi su kaɗe su tausawa shi kar ku zama irin waɗannan Allah ya hana mu mu yi kamanceceniya da waɗanda suke sauraron wa'azi amma ba su aiki da shi kenan akwai wanda suna jin wa'azin amma ba su aiki da shi me ya amfanin zuwa makaranta baka aiki da karatu me ya amfanin sauraron wa'azi ayi wa'azi a faɗi gaskiya amma ba ta girgiza ka ana wa'azi baka jin cewa da kai ake me amfani kana zuwa wa'azi ka kasa gyara gidanka kana zuwa wa'azi na sunna matarka yar bid'a kana wa'azi na sunna gidanku bid'a dankam kana wa'azi na sunna kana zuwa wa'azi na sunna kuma kana da alaka da yan bid'a da fasikai kana cikin su tsundum baka iya tasiri a cikin su kana zuwa wa'azi amma baka daina zaluntar matarka ba kana zuwa wa'azi da kai ake zuwa ake cin kamama ake ɗiban haram kana zuwa wa'azi baka da tawakkali kana zuwa wa'azi kuma baka da aqida kana zuwa wa'azi amma da kai ake zuwa gidan boka kana zuwa wa'azi da kai ake hayya hayyan siyasa me amfanin wa'azinka me amfanin sauraron karatun wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra dawabi inda Allah summul bukmu alladhina la ya'qilun mafi sharrin dabba a bayan kasa الدواب جمعي لنا الدابة الدابة شيني كل ما يدب على الأرض duk abin da yake tattakawa yake tafiya a bayan ƙasa shine dabba wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin dabba alladhi yadubbu ala al ardi duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa to mafi sharrin dabba mafi sharri a cikin halittar Allah kenan an ce dabba akwai dabba kala biyu akwai dabba mai hankali akwai dabba mara hankali dabba mai hankali shine dan adam alladhina tafa'u bi uqulihim a cikin yan adam din akwai dabbobi yan adam ne amma kuma dabbobi suke kamar awaki lesh li'annahum man tafa'u bi uqulihim ba su yi amfani da hankulansu ba ba su yi amfani da hankulansu ba to mafi sharrin dabba asumul bukum mutanen da suke kurame ne bebaye ba sa jin gaskiya asum anil haq duk gaskiyar da zaka gaya musu wallahi ba sa jin ta ko sun ji kuma ji dole yadda babu sannan kuma ba sa sauraron ta ba sa iya faɗan gaskiyar bebaye ne bakin su bai zai taba furta gaskiya ba in dai zai magana to ƙarya zai in kuma zai magana insha Allah sai ya goyi bayan ƙarya alladina la ya'qilun wanda ba su da hankali ba sa hankaltan umarnin Allah la ya'qiluna amrallahi azza wa jalla ba sa hankaltuwa da umarnin Allah mai girma da ɗaukaka ulaika kal an'ami bal hum adall haka Allah ce waɗannan kamar dabbobi ne kai sun mafi dabbobi a cikin suratul a'raf summun bukum ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم نعم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san da alkhairi akan a cikin su da sai ya jiyar da su ba wai wannan sani na wato wai ba yana nufin bai sani bane ba don ka ji daɗin fahimta ne ka gane don zancen ya fito maka fili Allah ya san babu alheri shi ya sa ma bai jiyar da su ba ba alheri a tattare da su da masu alherin ne da ya jiyar da su shine ma'anar maganar walau asma'ahum to ko da ma an jiyar da su a haka tunda mahaukata ne latawallau to wallahi da sai sun juya in an je da su din ma juyawa za su yi wahun mawriduna suna masu kau da kai li'inadihim wa juhudihim alhaqqa ba'da zuhurihi saboda taurin kansu da din gaskiya bayan ta bayyana cewa fa suke wa manzon Allah wancan lokacin ahayi lana qusayyan karaya mana qusayyu فإنه كان شيخا مباركا أي طوفوني من البركة cikin kakannin annabi in dai gaskiya kake yi muhammadu kai annabin Allah ne to ka tayar mana da kusayyu damshi mutumin kirki ne mun yarda da shi dattijo ne tsoho ne mai albarka idan ka tashe shi hatta ya shahada laka bin nubuwa sai ya maka shaida ya ce kai din annabi ne ta san mana da wancan idan kuma wannan kusayyu ya shaida ya ce kai annabi ne Muhammadu to mu kuma za mu yi imani da kai sai Allah ya ce walau asma'ahum da ya jiyar da su Allah mai iko ne ya jiyar da su zancen kusayyu din za a iya tayar da kusayyun a cikin kabarinsa cikin kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala walau asma'ahum da ya jiyar da su zancen kusayyun sun ji Usayyu din ya ce ya yi imani da Muhammadu la tawallawahum muriduna wallahi mutanen nan jiyawa za su yi su kau da kai ba za su yi imani da Muhammadu ba wannan sifar mutanen da suke daura cewa gaskiya ke Allah ya san su daman shi ya halitta su kuma shine maganin kayansa arni ba kyau arni ai karanta qur'ani ka san makircin kafiri gabar ta isa Allah ce wa ma tukhfi suduruhum akbar suna zaman haka haka haka haka haka da ku abinda suka boye a cikin zukatansu na kin ku da kin addinin ku da kin Muhammadu wallahi shi yafi girma in ji Allah yasa duk abin da za su yi su tayar muku da hankali za su yi shi kuma duk rashin mutunci da rashin kirki da ake a ƙasar nan duk da hannun ƙarnan ƙasar nan ake su ne jagaba su bukatar ce ta biya saboda suna da uwa a murhu sun shirya sun tsara komai su ta zubar da ku saboda kun yawa gidan bahaushe sai ga mutum ɗaya tsoho da cijo yana da ɗa ɗa ya fi talatin da bakwai shi ɗaya ga shi kuma kyamas mata uku ya'ya talatin da bakwai idan ka je garin su kuma mace ɗaya mai ya'ya da yawa ya'ya hudu wanda ya yi oba ya'ya hudu wallahi jarrabe suna kuna ƙasa ɗaya tare da su in sun bari kun yi yawa kenan ku za ku fi cin arzikin ƙasar gidan zaidu ne da gidan amru sai aka ba da abinci shinkafa cikin daro shi zaidu gidansa yana da 'ya'ya arba'in shi kuma amru a gidansa yana da 'ya'ya ashirin sai aka hada da 'ya'yan zaidu da 'ya'yan amru aka ce ku je ku ci abinci ga kakanku nan ya kawo muku abinci daru guda kwano kaza da Allah wasu za su fi ci ‘ya'yan gidan wa ‘ya'yan gidan zaidu idan ‘ya'yan gidan amur suna da daman da za su yi magana za su ce gaskiya wannan rabon ba a yi mana daidai ba dole waɗancan ‘ya'yan sai an rage su duk da su ma mutane ne ‘yan uwanmu amma sai an rage su da shi ne halin da ake ciki a najeriya da musulmi da kafirai kuna aure auren ma ba mata ɗaya kuke aura ba mata hudu kuma ba birki haihuwa ko agagi masha Allah tabarakallah saboda annabinku ya ce ta naka huta na tsalo sallallahu alaihi wasallam ku ya aure ku hayayyafa ku yadu yaduwar kudin sunnar annabi ne annabi ne ce ai Allah yake son haka kuma duniyar ta Allah ce kuma dole a haihu kuma a ci abincin Allah haka ne ko ba haka bane da su kuma ba sa bin wannan annabin kuma suna ganin ƙasar gaba ɗaya tana arzikinta yana tafiya ne akan wani ruwa da yake bulbulowa daga cikin ƙasa kuma sai Allah ya kai ruwan can ɓangaren su su da abinci ku kuma da ci su da arziki ku da cinyewa kuma suna ganin ku kun gina garurrukan ku jihohin ku manya-manya kun yi manyan tituna kun yi kaza kuna da gafiyoyi da beraye amma gafiyoyinku da berayenku ba su kai nasu ba su kuma babu hanyoyin ma babu menene babu to suna bakin cikin wannan to ya za a yi a rage yawan an ce ku yi family planning ku yi ku yi ba an gaya muku yi ba ba ce ku yi ba kwanaki kun yi ku amsa kun yi ku yi kun ce a wallahi sai mata hudu a'a wallahi sai ya'ya bila adadin haka kuka ci saboda kun yi imani da Allah kun yi imani da maganar da annabin ku ya gaya muku kuma sai a ga wasu hanyoyin da za a iya rage ku ai tai muku allurai kun san su ko ba ku san su ba ai ta kashe ku ta hanyar da kun sani ko ba ku sani ba saboda a rage muku yawa matan ku sun je asibiti a ta zagin su a haihuwar ku ta yi yawa ku rage ku huta ta nuna muku kyamar yaya ku da kanku sai kun zo kuna ki haka rayuwar take karatu ne sai ka tsaya ka karanta shi karatu ba na littafi ba na yau da gobe kawai kwakwa in aka ci ta shiyu ta taunu kwakwalwa tana wani tunani bayan an gama cin kwakwa ka je ka duba gani ya da ku imani har yanzu dai masu imani ake kira haka karatun ba zai ta tafiya ka san yanayi ya canja wa'azi ma sai canja ko ba ka bane ba yawa dan yanzu mutanen mu suna da bukatar seti a dada dawo da su hanya da hayyacin su su nutsu ya da ku imani in dai kun yi imani kuma kun gaskata Allah din to ga kira istajibu lillah ko amsa kiran Allah istajibu me mana istajibu ku yi ta ibada ku nuna kun yadda da Allah shine al-istijaba amsawa kenan shi yasa malaman tafsiri suke cewa ajibuha bita'a ku amsa wannan kira da yi wa Allah da'a da yi wa Allah ibada ba Allah shi kaɗai za ku amsa ba walin rasuli haka manzan Allah ma ku amsa kiransa a gani ko istajibu lillahi ku amsa wa Allah walin rasuli da manzan Allah Allah wa ati'ur rasula kitabullah wa sunnatu rasulillah littafin Allah da sunnar manzan Allah shine constitution ɗinku shine abinda za ku rayu akai shine abinda zai muku command ya ba ku umarni a rayuwa duk wani umarni in ba na Allah bane ba na manzon Allah bane kuma in ya ci karo da na Allah da na manzon Allah sunansa umarnin banza kuma sunansa ba shi da amfani sunansa zalunci me shi kuma sunansa dagutu kenan abinda aka wajabta maka yi wa da'a makauniyar da'a ita ce magana Allah da magana manzo Allah saura kowa ana bin sa amma dole shi wanda zai abi shi kowaye maganar sa fa ta dace da ta Allah da ta manzo Allah kada ya faɗi maganar da ta saba wa abinda Allah ya faɗa in fa yana so ya mai da'a kuma kada ya yi magana da ta saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye ko baba ko mama ko alaji ko ranka ya dade ko yalla bai ko su ko mawaye jama'a ba fa ni na faɗa ba bai kamata kuma in wuce ban fassara muku yadda take ba ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum yayin da Allah ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ka duba da Allah wani uslubi qur'ani uslubi qur'ani uslubi balighi uslubi fasihi balaga da fasaha wai an ce ku amsa kiran Allah da manzo Allah ya kiraye ku abinda zai rayar da ku dama dan adam yake so ya samu rayuwa mai kyau ashe wanda yake so ya samu rayuwa mai kyau ya bi Allah ya bi manzon Allah kuma Allah da manzon Allah kullun suna kiran mutane ne zuwa ga abinda zai rayar da su ba abinda zai halakar da su ba ila ma yuhyikum kenan menene abinda zai rayar da ku imamu suddi ya ce huwal iman idan sun kira ku imani alkafiru mayyitun duk kafiri matacce ne fa yahya bil iman yana rayuwa ne da imani imamu qatada yace lima yuhyikum ana nufin alqur'ani da zarar qur'ani an hura kugen qur'ani maza maza to ku amsa kiran qur'ani abinda qur'ani ya faɗa ku yadda fihi alhayatu wa bihi najatu cikin qur'ani akwai rayuwa kuma shine ake samun tsira wal ismatu fid daraini da kuma kubuta a gidaje guda biyu daman gidajen biyu ne ba na uku imma duniya wa imma lahira ko duniya ko lahira to in ka rike qur'ani zaka kubuta a wannan duniyar kuma zaka kubuta a lahira kuma babu wani gaskiya da yafi qur'ani kuma babu wani tsari da yafi tsarin qur'ani kuma babu wani tunani da ya wuce tunanin da Qur'ani ya zo da shi kuma babu wani abu mai hikima da sani ya kamata sama da maganganun Alqur'ani wajibi ne ka yadda da wannan kai imani da wannan a matsayin ka na musulmi Imam Mujahid ya ce ai gaskiya ake nufi to da mun gaskiya ai Qur'ani kenan matukar an kira ku zuwa gaskiya ku imani ku jihadi dan ɗaukar kalmar Allah ku tabbatar da gaskiya ku shahada ku ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah shine za ku zamanto bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بفضل بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين za ku yi farin ciki wallahi idan kun bi qur'ani duk wanda ya bi littafin nan wallahi zai farin ciki wallahi mala Allah ya taimake ka ma Allah ya taimake ka kana rayuwa da qur'ani kana karanta qur'ani shine wurajinka kana tilawa qur'ani wannan littafin Allah ya taimake ka babu kai ba tozarta babu kai ba wulakanta wallahi wallahi sai dai ka ji ana tozarta ana wulakanta in dai ka rike wannan gashi nan haka Allah yake ta gaya mana amma yanzu makarantun da muke kai 'ya'yanmu babu qur'ani a ciki duk darasin da koya musu ba qur'ani akwai civic education ilimin koyar jima'i da iya kwanciya da mace da iya taba mace a ji daɗi amma ba qur'ani ai ta ministoci na ilimi amma ba su taɓa yin tunanin bari su ɗauko ƙur'ani ko da a jihohin musulmi su ce a sa ƙur'ani a rinka koya mutane ba ba za su yi ba saboda arna ba za su bari ba yanzu arnan ƙasar nan ba saboda sun rena musulmi ba ba wai ba su tura ma a siyo musu makami gwamnati ta goyi bayan su ba ba shine ma renin ba kadai yanzu nan banki da za zuwa bude jais bank duk duniya manya-manyan kasashen duniya duk inda ake super powers manyan kasashen akwai bankun nan na musulunci islamic bank islamic bank and finance tsarin banki na musulunci ajiyar kuɗi na musulunci akwai a america akwai a ingila yanzu haka a ingila za ka iya tafiya cikin ingila tsakiyar ingila ka je a koya maka tsarin banki na musulunci kuma sunansa islamic bank and finance amma wallahi da aka zo najeriya a kawo arnan kasar nan cewa suka yi wallahi sai dai a cire islamic din nan sam ba su yadda a ce islamic bank ba kowane suna sai dai a je a nemo amma islamic a najeriya suka ce wallahi bara a sa ba wai sai dai a ce non interest bank ko interest free bank ko zero, is- zero interest bank amma a ce islamic it is highly prohibited it is not allowed we will n- never tolerate it and allow it ba za mu taba bari ba kuma wallahi hakan aka yi din kuma wallahi dai yawan musulmin da shugabanninsu da jagoransu da sarakunansu malamansu da yan bokonsu da yan jaridansu da menene bai fa cika roba da tsarin gwamnati ba wallahi haka aka cire islamic din nan yanzu wannan jaiz bank da kuke gani ya kamata da a yanda ake so a rinka- a rinka sa a- bank- islamic bank haka ya kamata sunan su yazo islamic bank to amma arna sun ce ba sa so a sa islamic su ba su aka ce su ajiye kuɗin ba ba ba ba su aka ce su ajiye kuɗin ba ce akai wanda ya ra'ayi musulmi ya zo ya ajiye kuɗin sa ko wanda ba musulmi ya zo ya ajiye amma wai a sa islamic a sayin a gani ba su yadda ba kuma hakan aka yi wallahi to ba ma shi ba akwai university university a nan a kasar nan wanda islamic university ne aka yi an samu suna islamic islamic wallahi cewa suke duk sai an cire amma ina gaya maka ka je ka duba da university da nuc ta yadda da su da wanda bata yadda da su ba wallahi akwai christian university akwai catholic church university akwai wane ne da sauransu ƙarara su suna ci wato ana cewa ai shiru ne a bari a bari a bari a bari a bari a daina fada a daina fada a daina fada an zauna lafiya amma renin wayo da renin hankali da arnan kasar nan suke wa musulman kasar nan ya wuce hankali wallahi in ban da renin hankali ba wai a ce wai shugaban kiristocin Najeriya wai har yana da jirgin da zai dauki jirgi wai ya je ya je dakon makamai ya shigo da su Najeriya shugaban kan mala alaka da wace alaka saboda an rena muku hankali yau da sarkin musulmi ne ya kama shi america ma ita zo ta kama shi yau da wani limami ne ya kama shi da ya gane kuransu da tuntun ma ina jin sun rataye shi sun halaka shi amma shugaban kiristoci na najeriya kuma ana magana alhamdulillah inda aka kama abin kuma ma ba ma a najeriya aka kama ba a'a, a wata ƙasa aka kama suka yi bayani suka ce ga abin da aka yi ya saba wa ka'ida duk duniya babu ƙasar da ta goyi bayan wannan abu amma ka duba ba wanda ya fara goyon bayan sa fadala gama ita ta goyi bayan sa ta wanke ita ce ba komai sun san da abu amma wai duk da haka wai mutane wai ba su gane ba yan siyasa masu hankali da suka san me ya kamata ai suna bayani ana ji ƴaƴan kaji kuma maciya tsaba su kuma sun yi shiru واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه الكفر من لا واحدة فكافر جنة وانشان دنيا زدد ديني والله basu da wani bambanci ta inda kafiri yake baya san musulmi amma mu muna kara muna mutunci muna musulunci muna taimakawa in ba su dama sun gina gidaje a garurrukan mu akwai kasuwancin da wallahi tallahi duk garin nan babu wanda yake jagorantarsa in ba waɗanda ba musulmi ba su ne a gaba goban nan sai mu je mu sai kaya duk fankokin mu a wajen musu muke saya duk amplifiers din mu a wajen su muke saya duk kayan kaza din mu a wajen duk kayan wane ne safaya fad na motoci duk a wajen su muke saya ba komai duk mun zauna ana ta yi saboda an ce a zauna lafiya ana nan ana ta yi amma ka je kudu ka gani kai ka isa ka je ka ga wani katon shago wai ka ga wai na musulmi ne abubakar ko umar kai ka isa wai har wani inyamuri yana da bakin da zai zo buɗe baki wai a inyamuri dan najeriya buɗe baki ce zai zaki dan arewa inyamurai ku da ka zo tsirara muka sa muku wanduna da riguna kuna cin garin kwaki ba kowa ya san garin kwaki da inyamuri aka san shi yanzu kuka yi arziki ku samu dama har unguwa ce da ku har advisor ma aka baku a gwamna ma gwamna ya baku advisor wane ne ya baku duk aka yi muku gata aka yi komai da komai wani arne ma ya isa ya zo bude baki wai ya zagi musulunci ya zagi yan arewa biduni talib biduni talib so ya kamata mutane su fahimci wani abu guda wallahi tallahi ba ku da wani addinin da ya wuce musulunci kuma ko ana dakawa a turmi ku mutu a kansa wala ta mutunna illa wa antum muslimun ba tsanantawa kuntatawa ko me zai faru addinin ku yana hannun ku shine ribar ku ni ban ga dalilin da zan zauna a ƙasar nan na cikin matsi ba cikin wahala cikin damuwa abin da na fi ƙarfin sa ya fi ƙarfi na kuma yanzu addinin ma ba zan yi ba to ka je ina istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo Allah yanda ya kiraye ku da abin da zai rayar da ku kuma ku sani lamarin ubangiji abun tsoro ne wa'alamu annallaha ya hulu bainal mar'i wa qalbihi Allah fa yana iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa kuma Allah shi ke shiga tsakanin musulmi da kafiri kuma Allah shi ke shiga tsakanin kafirci da musulunci kamar yadda imamu Atta ya faɗa Allah ya masa rahama استجيبوا لله وللرسول kisa sahabbai suke cewa ya manzan Allah wallahi za mu amsa kiranka ko muna sallah ka kira mu za mu amsa wa annahu ilayhi tusharun kuma lalle ga Allah za ku koma ku riƙe Allah أن الله يحول بين المرء وقلبه Allah shi yake shiga tsakanin mutum da ransa in Allah ya ga dama sai fa ya hana ka imanin ma imanin da kake mai rikon sakainar kashi wallahi sai ya hana ka shi in ka samu ni'ima rike ta gamgam ka bari ta kubuce maka kuma Allah nan gare shi za ku koma shi yasa manzo Allah kullun yake addu'a dan jin tsoron abin da wannan aya ta faɗa yana cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik annabi yana addu'a kullun yana cewa ya ubangiji mai jujjuya zukata ina fatan ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya Allah duk juye juyen da zaka yi zuciya ya zo a riwaya sahiha zukatan ko bayi yana ƙarƙashin hannaye uban yatsun Allah guda biyu tabaraka wa ta'ala bayna asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha Allah yake jujjuya zuciyar bawa in Allah ga dama yanzu sai juyar da kai ka kibu in Allah ga dama yanzu yanzu daga imani sai mai da kai kai wani abu ku kama Allah ku bi shi ku huta shi yasa annabi kullun addu'a yake Allahumma ya muqallibul qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب يا الله mai jujjuya zukata duk abin da za a je a dawo ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addininka hadisi sahihi ne wa Imam Ahmad to bayan wannan kun ji wannan togaciyar to sai ya ce mai kuma malam واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة har yanzu Allah yana ta daba mu doka ya ku da ku imani ku ji tsoron faruwar fitina jama'a ba a san fitina kar ku yadda ku yi kwangilar fitina kar ku goyi bayan fitina kar ku goyi bayan tashin hankali duk abin da zai tada hankalin mutane duk rikici kar ku shige shi addinin musulunci baya son fitina ba a son tashin hankali ku guji tashin hankali ku guji fitina kar ku goyi baya duk abin da zai zo a kona wannan a kashe wannan a sari wannan a harbi wannan a yi zage-zage a yi wannan kada a gan ku a ciki ko musulmi na kwarai malam ka duba adalci na musulunci an ce ku yi riko da musulunci riko na hakika amma kuma kar ku goyi bayan fitina to kuma in kuma fitinar kuke so to ku ji tsoron fitinar da za ta sauka la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba wai wanda suka yi zalunci kadai fitinar za ta shafa ba idan ta sauka idan ja albala'u ya ummu salihu wa tali'u yana haɗewa da na kirki da na banza duka kashin da ake sha yanzu ko mai kwana sallah mai kullum azumi yana goguwa yana jin jiki ta ba da cewa wahalar da ake wani bai san ana yi ba an ce a cikin manya-manyan mutanen nan wai wani an je an kai mai kuka an ce ranka ya da Allah da Allah ba taimaka masara ta yi tsada kwanan masara yanzu ya kai ya kai ɗari biyu da wani abu wai shi bai gane ba shi ya ɗauka wai ya ce kwaya ɗaya ɗaya wai yanzu wai kwaya ɗaya ɗaya ne ya kai ɗari biyu sai aka ce ranka ya daɗe kwano guda ya ce kwano guda da ɗari biyu ya ce kaɗan najeriya akwai arha abinci wallahi tallahi malam cikin manyan nan wani haka yi dai aka ce aka gaya masa wato ka duba gafalar rafkanar ta kai ga wai shi bai ma san kwanan masara nawa ake jira ba shi da aka kai mai kuka masara ta tashi ya dauka wai kwayan masara kwaya ɗaya ce ɗari biyu wataƙila shine ma zai yi magana a rage ta kuma ɗari da hamsin kwaya ɗaya ba so yanzu wani me za ka ce ai ita ka ce Allah isa kawai kai gaba to Allah isa mana ba ka da wani sharhi da zaka yi wato gaba ma bai masan inda ma ake ma bai sani ba to fitina in ta sauka tashin hankali ya sauka ba wanda ba ya shafa yasa kullum ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya shi ya fi komai ni'ima la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa idan bala'i ya sauka ya Allah ka raba mu da dukkan bala'i da tashin hankali amma baya shafan wanda suke zalunci kadai wa alamu ku sani an Allah shadidul iqab in kuma an gamu da Allah to Allah mai tsananin ukuba ne lamarin ba kyau duk wanda ta kuskure ya fada hannun ubangiji yana mai zunubi yana mai laifi yana mai kafirci yana mai shirka yana mai zalunci to zai ji jiki na fitar hankali shadidul iqab shadidul iqab ka san shadidul iqab iqab din kawai fa masifa ukuba bala'i to sai kuma yace shadid azabar Allah mai tsanani ce ga duk wanda ikama shi wannan aya Allah saukar da ita ne yana bayanin cewa ittaqu fitnatan illam tattawaqqa'uha ko tattaquha asabatkum ku ji tsoron fitinar da fa in ba ku nemi kariya da ita ba za ta same ku kuma ku ji tsoron fitinar da ba a zalimi kaɗai take shafa ba tasibu zalima wa gairu zalim sabai suke cewa mu muna karanta waɗannan ayan wai wallahi ba mun daɗe muna karanta su mu mun san cewa akan mu suke Allah sarki sun tafi ma mu yanzu ga mu nan mu ma muna damawa muka ai yanzu mun san fassarar ta ai kwarai da gaske mun san fassarar ta kwarai da gaske wasu malaman suka ce game da Imam Al-Hasan Al-Basri ya faɗa aya ta sauka ne akan Aliyu da Ammaru da Talha ibn Zubair Allah ya kara musu yadda Zubair bin Al-Awwam yake cewa mun karanta wannan aya din zamani ce wallahi mun dade muna karanta mu dai muna ganin wannan ayar mu take nufi cewa mu faita ka tsantsan ya buga misali da abin da ya faru ranar yakin jamal kamar yadda imamu tabari ya kawo cikin tafsirinsa da imamu abdurrazzaq sanani a cikin tafsirinsa shi ma Allah ya masa rahama da tafsirin imamun nasa'i kun san imamun nasa'i yana da littafin tafsiri shi ma yana da yaro imamu suddi da imamu muqatil da imamu dhahak da imamu qatada suka ce wannan aya ta sauka ne ga wasu mutane masu jayayya a cikin sabon manzo Allah an samu jayayya aka samu jayayya kamar da ya faru ranar yakin jamal imam tabari a cikin tafsirin sa yayi bayani jayayya da aka samu duk jayayya idan an yi jayayya to jayayya tana jawo fitina gashi nan da aka yi jayayyan kuma shine ya sabbaba aka zo aka yi yakin jamal aka shafi wanda ya samu da wanda ya shafe shi da wanda bai shafe shi ba abdullahi da an bashi ce ma'anar ayan shine Allah yana umartar muminai cewa kada su yadda su tabbatar da barna a gaban suna gani yace amara Allah azza wa jalla almu'minina Allah yaqirru Allah yuqirru almunkara baina adhhurihim kada kuna ganin barna kaji inji fasarar dan Abbas kada kuna ganin barna a gaban ku ana barna ku tabbatar da wannan barna ku goyi bayanta yace idan bala'i ya sauka fa ya ummuhumullahu bi azabin Allah zai game ku da azaba idan ta zo sauka yusibu zalim wa ghayra zalim idan azabar ta zo sauka sai ta shafi da azzalimi da wanda bai zaluncin ba ko jama'a me ake nema sama da wannan fasara kana ganin rashin gaskiya kana ganin barna kana ganin ha'inci kana ganin yaudara saboda an cika maka aljihunka da kuɗi ko kaga alat ko kuma saboda wata kujera da kake jira kana tsammanin kujera in ka ba da goyon baya za ka zarce in baka bayar ba kuma za su kifar da kai saboda wannan ka yadda ai komai in dai kai za ka tsallake shi ke zance ya kare mai gidanka ne yana duk yadda yake yi amma tun da yana taimakon ka ya je duk abin da zai shine halin da al'umma take rayuwa ga abu nan baki kirin ne amma wai an juya an ce wai fari ne kuma mutane kuma dole wai kana gani fa baki ne wai amma ce ake fari ne kuma in ka dage ka ce wannan bakin fa baki ne fa to kai ne fa zaka shiga matsala haka fa ake rayuwa a baibai a murde kamar mota da ta ci santa boris ba ta tafiya miƙe haka take tafiya ta yi ta cin taya haka muke tafiya gidajenmu a anguwanninmu a makarantunmu a wajen aikinmu a masallatanmu ha'inci yaudara cin amana zamba cikin aminci ashiya a kasira kabiha la tu'addu wa la tuhsa ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da imamu ahmad ya ruwaito da imamu tahawi a cikin muskil al-azhar da abdullahi bin al-mubarak a cikin littafin az-zuhd imamu al-baghawi ya kawo wannan hadisi a cikin sharh sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'adhibu Allahu al-amma bi amal al-khassa Allah baya yi wa mutane azaba general mutane gaban mutane gaba ɗaya Allah ya musu azaba saboda laifin da wasu ɗaiɗaiku suka aikata Allah baya haka a cikin ɗabi'arsa da al'adar shi ubangiji tabaraka ta'ala amma haka yana faruwa ne hatta yarawul munkara baina zaharanaihim har sai in sun ga barna a gabansu suna ganin barna din wa hum qadiruna ala an yunkiruhu suna da ikon su hana wannan barna din fala yunkiruna ba sa hana barna suna gani to wannan kam Allah zai saukar da bala'in da zai shafi kowa فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة إذا sun aikata haka kuma Allah sai yayi azaba da dukkan su ke babbantu mutane da masu yawan gamaki da wasu malaman suka ce fitinar da za ta same ku shine ta rabuwar kai matukar kuka bari kanku ya rabe kuka watsi to za a yi ta gwara ku ta fada a tsakaninku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi a Kitabul Fitani da kuma kitabu a Hadisul Anbiya a cikin sahihin hadisi ne ingantacce Imam Muslim ma ya faɗa shi a Kitabul Fitan manzon Allah yana faɗa ku ji hadisin nan da kyau satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun min alqa'im والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تتشرف تتشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به wanda Allah yake cewa idan duniya ta zo ƙarshe za a samu fitina za a samu fitina za a samu fitina wanda yake zaune shi ya fi alkhairi ga wanda ya tashi ya tsaya duk wanda ya miƙe wallahi fitinar na sai ta shafe shi ka zauna kawai manzo Allah yake cewa to alqa'im fiha khairun min almashi wanda kuma ya tsaya chat da ya ji fitinar sai ya tsaya ya dakatar da komai ya tsaya chat sai ya ga karshen ta to wannan shi yafi alkhairi akan wanda yace bari in ci gaba da tafiya ci gaba da harkokina wal mashi fiha khairun min as-sa'i manzo Allah ya ce mai tafiyan kuma shi yafi alkhairi akan mai gaggawa ma a ciki wani ruga ma da gudu ya shiga harkar sa kawai manzo Allah ya ce duk wanda ya daga kai ana wannan fitinan ya daga kai ya ce bari ya duba ko ya shiga za ta haɗu da shi wannan fitina din wanda ya samu mafaka da makariya da maguda da wurin makalewa to ya je ya nemi kariya da wurin makalewa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musamman duk inda ka gina wa babu kai a cikin wallahi ka nisance ta yanzu jama'a dan Allah an yi wa musulunci adalci ka duba irin waɗannan hadisai gaba ɗaya da suke tsoratarwa da musulunci amma idan an tashi kawai sai a ce wai wai musulmi su ne masu tada fitina da za musulunci adalci don Allah wannan fa littafan musulunci da ƙur'anai da tafsiran malamai a cikin suke da irin waɗannan hadisan masu tarin yawa ba inda musulunci ya goyi tashi hankali amma blackmailing ɗin musuluncin ake so a yi dole sai an bata shi dole sai an bi yadda za a lalata musuluncin shi yasa ake abin da ake yi kuma da gangan ne amma babu mai neman zaman lafiya irin musulmi wallahi wannan shine aqidar sai yace mai
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل يا قوم مسلمين كتنا نعمة الله يمكو دافكو كدني ku yi tunani da ku nawa ne ku kaɗan ne kalilun wannan Allah yana ga sahabbai kuma sai ta dace da mu nan ma dan qur'ani maganar sadamun ta alimi ce da duniya ne gaba daya ku tuna lokacin kuna nan kanana kuna nan marasa yawa kalilun kaɗan kuke mustad'afuna masu rauni fil ardi a bayan ƙasa wanda aka raunana su ku tuna ya ku almuhajiruna ku kaɗan ne a adadi masu rauni a bayan ƙasa a makka a farkon musulunci ta kafuna an ya takhaffafa nas saboda kaɗan ɗinku kuna jin tsoron ma mutane za su iya tafiya da ku shine ya takhaffafa nas za su iya cizge ku za su iya ɗauke ku za su iya halakar da ku su tafi da ku gaba ɗaya ma kafiran maka a wannan lokacin za su yi an cinye musulmi za su yi za su iya cinye su gaba ɗaya ta farisawa ga rumawa su ne annas din fa'awakum Allah ya matso da ku ya kawo ku madina kuka samu karfi aka kafa daula islamiyya a madina ku tuna wannan ni'imar kuna makka zaman makka ya gagare ku fa aka ce ku yi hijira ku koma madina fa kuka koma madina ku haɗu da manzan Allah da sahabbai fa mutanen madina suka taimaka muku jama'ar duniya suka yi ta zuwa faujan faujan suna musulunta a madina ku samu daula ta musulunci ku kai karfi wa ayyadakum bi nasrihi ya karfafa ku da taimakonsa qawwakum yawma badrin bil ansar Allah ya ba ku karfi ranar yakin badar mutanen madina suka taimaka muku ya taimaka muku da mala'iku kamar yadda muka karanta da ku mala'iku ma Allah ya turo muku suka taimake ku a yaki wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ubangiji ya azurta ku daga tsarkaka kuma dadada ya ba ku ganima ya ba ku kuɗi ya ba ku wadata da kuna cikin talauci kuna cin fata kuna cin ganye kuna cin wahala amma Allah ya azurta ku la'allakum tashkurun ba dan komai ba dan ku yi wa Allah godiya ku tuna wannan ni'imar duka sai ku manta wannan shikenan ku dauki musulunci ba ba abun yi ba na'am يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
abin da muka faɗa da daidai Allah shi ba mu dada wannan muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh